أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم
نعم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغي أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى
نعم عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة ناصية خ... نازية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندأ الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna goma sha hudu da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne kuma sha hudu da watan Mars shekara ta 2025 miladiya. A daren jiya muna cikin wannan Sura mai tarin albarka Suratu Safi, mun yi bayani mun kai har zuwa aya ta biyar, za mu tashi kan aya ta shida ba mamaki mu tashi kan gaba ne insha Allah. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu gane gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon bunta ya cilasta mu ya sa mu gane ƙarya da bid'a ba su da tasirin ƙarya ce kuma bid'a bid'a ce ba a san ta a cikin musulunci kuma ya ba mu ikon guje mata komin daɗin ta kamun a fara karatu akwai wanda ya aiko tambaye shi har tun shi ya kamata a bashi amsa kuma Allah bai sa ba aka bashi amsa ya sake bayani tambaye yake cewa malam menene hukuncin wanda yake shan taba a cikin ramadan kuma idan an an sha ruwa daga an bude daga an yi kiran sallah magariba daga tayi shi sai ya sha taba shi tukwana menene hukuncin shi mai shan taba a cikin ramadan to ai ba ko cikin ramadan ba amsa yadda take ko ba a cikin ramadan ba taba haramun ci ta ba haramun ci kuma zunubi a cikin ramadan ka san ana lullum kalada zunubi kuma ana mishi tagalizi tagalizi jinaya in bugo ɗaya za a ma to sai an ma bugon nan ɗaya mai ƙwari mai ƙwari za a yi maka kamar yadda mutum ne zai yi zunubi a cikin harami a cikin harami in kai lada duk lada ɗaya in haramin madina ne ana duk sallah ɗaya tana daidai da sallah dubu a wani guri a harabin makka kuma tana lada dubu ɗari to sai ka yi zunubi kuma shi zunubin ba lullumka maka shi ba za a yi amma kaurara maka shi za a yi ka san in bugo ne misali in ka bugi mutum haka kamar ka buge shi ne ɗan haka to amma kuma in ka mai haka haka duka dai bugo ɗaya ne amma wanne ya ji zahi to shi ne taglizir jinaya ta ba haramun ce ya jama'a mutane suna bukatar abin da zai ƙara musu lafiya ba abin da zai tozartar da lafiyarsu ba hujjoji da yawa na malamai sun kawo akan taba haramun ce ka yi ƙoƙari in kana shan taba ka dinga roƙon Allah Allah ya raba ka da ita ka dinga roƙon Allah Allah musamman a cikin wannan lokaci cikin azumi kuma a ce iftar sai ka bambamu ka sama cikin ka hayaki ka duba injina moto da mota da jirgi lahiyarsu su hudda hayaki ne daga jikinsu kai kuma ka koma hayaki ne a cikin cikinka subhanallah taba haramun ce daga hujjojin da suka haramta taba Allah subhanahu wataala ya ce kada ku kai kanku ku jewa cikin hallaka wala tulqu bi aydikum وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة to ka gani ku ci ku ci da fi sabilillahi cikin hanya Allah ka shaidun ku duk abin da yake hallaka ne ka ku kai kanku ku jefa kaga wannan umurni ne daga gurin Allah subhanahu wataala to kai kuma sai ka je ka jefa kanka hallaka kowa ya gani da kyau likitoci suna nunawa gumon wannan buhu buhu ko na wanda yake shan taba da wanda bai shan taba inda yake lumfashi zaga in agwado shi zaga wanda yake shan taba ta yi datti ta yi bakikirin haka huhun shi yake wanda bai shan taba kuma da haske a jikin shi kuma su kansu masu yin tabai sun rubuta a jikinta cewa tana hallakar da kai an rubuta danje ce to me yasa zan kai kanka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo li yuhallilu tayyibat wa yuharrimu al-khaba'ith yana daga cikin eh, aiken shi da Allah ya aiko shi ya halitta mu duk wasu abu da suke tsarkakakku ya haramta mana duk abin da yake da datti datti gare ta ta ba sannan kuma tabzir ne Allah ya ce wala tubazziru innal mubaddirina kanu ikhwanu shayatin wa kana shaytan li rabbihi kafura kada ku dinga almubazziranci masu almubazziranci ɗan uwan shaidan ne shi ko shaidan mai kafirce ma ubangiji shi ne ka sayo hayaki ka samu wuta ka kyarta mai kuma ka zuba cuta a cikinka kai wai da hankalinka fa da hankalinka fa ya kamata ka binciki kanka haramun ce ka nesance ta Allah baya so amin Allah sa ya bari kuma akwai abu guda idan aka ce ma ka bari kakka ce ban na iyawa a ina yana daga cikin abin da shaidan yake halakar da mutane idan mutum yace wani ka daina wannan abun baya da kyawu cewa zaka yi Allah sa in iya ko taya na addu'a Allah sa in iya sai ka gani la Allah a lokacin nan Allah ya karbi addu'a ka shikenan ka daina amma ka ce baka iyawa to wannan wata muguwa abu ce an fahimta da kyau ko ayoyi da hadisai sun nuna cewa ta ba haramu ce in ta haramta kuma sai da ta kudin ta kudin haram ne kantin da yake sai da ta kudin wannan kudin haram ne yake ci motar da take dakonta tana dakon haramun duk tana daga cikin ayyuka na haramun wanda ya dauko ta tun daga boda ko daga ina ne direban da ya dauko ya dauko haramun dukkaninsu kowa iya da manaja kowa iya da kaso shi na zunubi da wanda ya saida da wanda ya sayo ya dauko da motar da aka dauko ta da kantin da ya gama da kudin halal da kudin haram in kana so dukiyarka ta yi alheri ka fita daga cikin kudin haram ka daina sai da taba haramun ce ka ka dauki abun kaɗan ne fa ta sabu wa hayyanan wa huwa inda Allah azim kuna tsantan abun wannan ba komi bane shi ko babban abu ne a gurin Allah to wannan ba cikin Ramadan ba ma haramun ce to kuma cikin Ramadan kai gurin gurin shan ruwa kana addu'a da habar zama'u wabtalatul uroko wata batal ajara insha Allah zahaba zama'u kishirwa ta tahi wabtalatul uroko jijiyoyi sun meke wata batal ajara lada ya tabbata insha Allah kana roƙo gurin shan ruwa lokacin da ake addu'a ake addu'a tun saura minti goma ko minti goma sha biyar in kana da dama a wannan lokacin kai ko kana cikin wani aiki ya kasance bakinka addu'a kake addu'o'i kake saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar da zaka yi ta gurin shan ruwa ba a maido ta lokaci ne zababbe na na addu'a shan ruwa addu'a ake yi kai kuma kabusu sai ka buga hayaki ai mugu abu ne wannan to Allah shirye mu a yawan an ce taba da shisha da menene ai duka ya gama gaba ɗaya duka samu ne menene ake cewa jiji da kanwa duka abin da yake haramu ne a nesance shi kawai kuma ce ba ka iya ba ka roki Allah ya sa ka ka hannu ya taimaka maka da hannuwa daga wannan abu na'am mu komo kan karatunmu sai Allah ya ce mene aya ta biyar mu je aya ta shidda wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد na'am فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين wannan mun ji shi jiya ko tun daga za a lokacin annabi Musa da yake kiran jama'a shi cewa limatu uduna ne me yasa kuke cuta mini mun yi bayanin cuta iri biyu da cuta ta addini da cuta ta jikin shi kuma mun yi bayanin cewa a nan gurin malaman tafsiri sun tai akan cewa a nan cuta ce ta addini ba cuta ta jikin shi ba da hujjai gaba aya ci gaba ta yi wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum alhali kun sani sai ni ma'aikin Allah ne kenan zancen addini ne ake sannan kuma wa id qala isa ibn maryama ya bani isra'ila ku tuna ga ya musu lokacin da isa dan maryam yake ce ma yake cewa yace ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima baina yadayya ina gaskata abin da yake gaba gare ni min at-taurati taurati na daga at-taura annabi isa ne ya ce shi ya gaskata attaura saboda annabi musa ya zo kamun annabi isa ya ce shi ya gaskata abinda annabin gaba ya zo da shi attaura shi kuma yana tsaka kuma ya ce hallawa mu bashiran kuma zan ba ku labari bi rasulun ya ati min ba'di kaga shi a tsaka yake ya gas- ya gaskata attaura kuma iya ba da labarin annabin ƙarshen zamani zan ba ku labarin annabin da zai zo tun daga bayana har ma ya gaya musu sunan shi ya ce ismuhu ahmad hadisi ingantacce ya tabbata mun yi bayanin shi jiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sunayen shi da muhammad da ahmad da almahi da alhashir da alhasib duka sunayen rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam sannan jiya mun yi bayani muka ce yaya za a yi yahudawa banu isra'ila sun san na'atin muhammad sallallahu alaihi wasallama kai kuma musulmi baka sani ba sun san kamannin annabi sallallahu alaihi wasallama inda Allah ya ce ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san shi kamar yadda suka san tsiyan shi yanzu in in akwai wani ciwo a baya a gadon bayan ɗanka ko a hannun shi ana sa riga ai kowa bai sani ba amma kai baban shi ko ke ko shi kin sani tunda shi kowa da riga ya gan shi to yanda suka karanci kamannin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda suka san ɗiyansa haka suka san shi a littattafansu kai kuma musulmi da annabin naka ne ƙur'anin naka ne Allah subhanahu wata'ala ya aiko maka shi rasulullah kuma baka san shi ba to me yasa kaga wannan gaskiya bai kamata ba an yi kasala a wannan guri shine muka buga misali jiya muka ce daga an tambaye ka yaya annabi yake magana kawai da suke cewa ba dogo bane ba gajere bane shikenan sifar da suka sani to jama'a a karanci sifofin annabi koma saboda a gushe daga eh, daga kuskuren da ake fadawa na hadisin ingantacce man ra'ani faqad ra'ani li anna shaytan la yatamathali bi duk wanda ya gani ya ji rasulullahi ya ce ni ne ya gani saboda shaidan bai ya daukan kamata bai ya misali ya dauki kamata ya zo maka to amma ai iya iya zo maka a, a, a mahulkin da wata kamashi kuma ya ce maka shi annabi ne kaga ya runtuma ma karya ko wanda zai batar har sai ya ba su wani abu su zo kai kawai da sai sai ka holke wai kaga annabi ya ce maka kaza ya ce maka kaza in mutum ya ce ya ga annabi mu mun mu karyata shi to amma sai mu mishi tambaya daya to yaya ka gan shi ya ka gan shi ya mu kaga annabi a mawarki ko masha Allah ana ganin annabi ana ganin annabi ka yawaita salatin annabi kana so ka gan shi sai wata ran Allah ya sa ka gan shi a cikin mafarki amma in ka ce ka gan shi sai mu ce yaya ka gan shi abinda duk ka faɗi mu kuma yi mu duba littattafai siffofin haka ne na farko kaɗan daga cikin siffofin shi mu wuce karatun don ba darasin ba ne kaɗan daga cikin siffofin annabi yaya launin fatar shi yake launin fatar shi tsakanin ja da hori ne tsakanin ja da hori shi ba ja ba ne shi kuma ba fari ba ne kal ai kun san akwai mutane farare eh akwai mutane irin mutane guda hudu ne muka ce da fari da ja da masara da mine kullum muna tambaya akwai baki akwai baki ashe akwai baki ko to da akwai baki to wannan su ne wanda Allah subhanahu wataala ya halitta da kaga wani masara ne kana shiga cikin jama'a al'umma a duniya kana kallon shi kawai fari ne kana kallon shi ja ne kana kallon shi baki ne to wannan sulfin mutane kenan to shi launin wata annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba ja bane ba fari bane a tsakanin su biyun wannan tsakanin ja da baki kamar an cuɗanya ja da baki to haka launin fatar shi ɗaya kenan abu na biyu kamar yadda ku sani wannan kowa ya san shi baka ce mai ba dogo baka ce mai ba gajere a a takaitacce ne bi kenan gemun shi ba shagiri ba gare share guda a gam gemun shi ya cika gemun shi gaba daya a cike yake gemun shi an gane da kyau ko uku kenan na hudu misali idan zai waiwaya bai ya waiwaya da kanshi a gaba ɗayan shi yake waiwayawa in zai waiwaya kamar an yi magana haka gaba ɗayan shi yake waiwaya bai ya waiwaya da kai kadai sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko nabiyal misali annabi yana yawan in yayi shiru wani abu ya ajjaba shi sai ya ce subhanallah ya juya tafin hannuwan shi tafin hannuwan shi sai ce subhanallah in zai magana wani abu ya ajjaba shi ce subhanallah ya juya tafin hannuwan shi gaba daya kuma yana in abu ya ajjaba shi hallau yana matse leɓoɓin shi guda biyu gaba ɗaya dumbarin bakin shi kamar yana kallon ka haka ya matse haka yana yawan wannan ya matse dumbarin bakin shi yana kallon ka haka haka an gane ko sallallahu alaihi wasallam na gaba daga cikin sifofin shi in yana tahiya baya tahiya a hankali a hankali a hankali kuma baya tahiya gob gob gob a tahiyar shi matakaiciya ce kuma yana yi kamar da ƙwazo yanayin tahiyar shi kamar mutum yana gangarwa daga tudu ka san tahiyar kan kana gangarwa da tudu ba ɗaya wacce da in kana tahiyar sa kamar akwai wani kwazo na tahiyar haka tahiyar shi take sallallahu alaihi wasallam sauran sai a je littattafai a duba to irin wannan kaɗan kenan idan ka ce mu ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu ce ya ka ganshi sai ka ce ka gan shi dogon mutum ce a wannan shaidan ne ka gani kawai shaidan ne ka gani ko ka ce kawai ganin shi ne wada ce ba shi ba ne ba shaidan ne ya zo maka ko ka ce na gan shi ya aske gemu bai da gemu a ce a ina iblis ne shaidan ne to duka in ka karanci siffofin shi abun bai baka wahala daga ka gan shi a siffofin da ka karanta siffofin ingantattu ta hanyar hadisai ingantattu shine rasulullahi ne amma sharaɗin hukusa ne ba zai baka wani abu ba sabo da bayya cikin alkur'ani da sunnar shi saboda mi saboda ayar da tace al-yawma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to tun daga wannan ranai da yace al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin komi na gaya muku magana ta ƙare wa atmamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imata ni'imar da nazo da ita in gaya muku na gaya muku wa raditu lakum al-islam dina na yore muku na yarda muku musulunci shine addini imam malik yake cewa duk abin da bai zamanto ba addini a ranar nan da aka ce alyoma to yau bai ya zamantowa addini bid'a ce ba zai baka wani abu ba wanda baya cikin sunnar shi ingatatta kuma baya cikin qur'anin da ya zo mu da shi ya idi sako idan har ka yarda cewa wai ya baka wani abu a cikin mafalki wanda babu shi qur'ani babu shi a sunnar shi kenan kamar kana tuhumar annabi ne cewa ya ɓoye sakon Allah bai gaya ma kowa ba sai a shekararka da aka haife ka ya zo ya gaya maka a cikin mafalki kamar kana mai wannan tuhumar ci shi kuma ya ce man kaddaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya nemi mazaunin shi a wuta tun anan duniya ka nemi mazaunin ka a wuta to idan ka fahimci wane ne rasulullah shaidan ba zai batar da kai ba shi annab bai ce ba shaidan ba zai zo muku ba a'a zai iya zo muku amma bai ya iya daukan kamashi ku fahimci hadisi to kaɗan kenan daga cikin sifofin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun san shi kamar yadda suka san ɗiyansu falamma ja'ahum bil bayyinati lokacin da ya zo musu da hujjoji wada wanda suke masu haske qalu hada sihrun mubin sai ta suka a wannan ai sihiri ne mabayyani suka kafirce suka butulce sai mi gaba ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام na'am والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ce wa man azlam mimman iftara ala Allah al-kadhiba ai babu wane ne wanda yafi ƙarya wanda yafi zalimcin kanshi mimman iftara ala Allah al-kadhiba tamkar wanda ya kirkiri ƙarya ƙarya ya lika ta ga Allah wa huwa yud'a ila al-islam shi kuma ana kiran shi ana kiran shi ya zo ya koma ga musulunci wallahu la yahdi qaumal zalimin Allah baya shirye da mutane azzalimai wanda ba su so su yi addinin Allah ba. Kaga nan gurin mafi zalimcin kanshi shine wanda ya liƙa ma Allah ƙarya. Saboda haka akwai wasu maganganu da yawa. A Hausa zaka ji mutum ya ce ai Allah ya ci kuma ya kawo wani zancen shi ya rafka. Ita kuma magana Allah a ina take? A cikin Qur'ani ko ko kuma hadisi ingantacce hadisul Qudsi. Shi kuma babu inda zai kawo inda Allah ya ci. Misali ɗan ƙanƙan nan, sai ka ji mutum ya ce ai Allah ya ce tashi in taya ka wannan kuran kowa faɗi yake a cikin jama'a wasu ai Allah ma ya ce tashi in taya ka to ka ce Allah ya ce daga ka ce Allah ya ce to guda mu aya inda Allah ya ce tashi in taya ka akwai ta babu mu da mu sani ba inda Allah ya ce gashi nan karara tashi in taya ka lafazin da ka faɗi tashi in taya Allah ya ce tashi in taya ka to aina ya faɗi maka wa ya gaya maka annabi ya ce ma Allah ya ce tashin taya ka ashe ba haka ne bane ba sai dai wannan kalmar Allah bai faɗi ta ba sai dai wasu bayanai da sauransu na cikin asbab na kaza sai kayi kaza sababi na kaza sai kayi kaza wanda rasulullah ya mun bayani saboda haka to abinda nake so mu gane ka nesanci cewa Allah ya ce ka faɗi wata magana kana faɗi in dai Allah bai ce ba wannan maganai to kana daga cikin mafi zalimcin kanshi wanda ya liƙi ƙarya ya liƙa daga ubangiji ومن أظلم ممن أغني.
افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء kaga inda Allah ya ce kuma babu mafi zalimcin kanshi tamkar wanda ya liƙi ƙarya ya liƙa daga Allah ko ya ce ana mini wahayi shi ko ba bishi wahayin komi ya yi da awal annabtaka shi ko ba annabi ba kamar wanda muka yi bayanin shi wane ne musailama كذاب kaga ya ce Allah ya aiko shi kaga ya zalunci kanshi shi ko Allah bai aiko shi ba ya zalunci kanshi kuma dujal dujal in zai in ya sabgo duk mutane ai suna ƙarya su ce su annabi ne su Allah ya aiko su su kaza su kaza su ce annabi ne shi ko dujal in ya fito ta yake ni Allah ne shi shine Allah shi yasa fitinar dujal babban fitina ce babu fitina babba a gaban mu tafkar fitinar dujal dujal ai annabi ta in ka ya huto daga nan kai kai nan kan ma ka jarraba ka ce wai ka je ka gani ganin kwab sai ai ganin kwab shikenan kai ma a gama da kai saboda Allah zai bashi wasu irin abubuwa wanda sai Allah yake yin su kuma sai ka ga yana yi za mu zo bayanin shi a karece sura wannan kaɗan insha Allah Allah ya ce mi yuriduna يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون ay yuriduna liyutfi'u nur nurallahi wal bi afwahihim يريدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون kaga wannan mutanen Allah ya ce abinda suke so kawai liyutfi'u nurallahi nurallahi shine addini shine alqur'ani suna nema su buce hasken Allah suke ga sun iya bi afwahihim da bakin su da suka ga addini su dinga tozartar da addini suna walakantar da addini ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sai su kirkiro abubuwa daban-daban kwanan da na gani a wani guri wai wasu suna sallah da hausarsu wasu walhune ne ko menene Allahu akbar ba a cewa Allahu akbar sai a ce Allah Allah menene a'a akwai wata kalmar da suke wani da yaran su ba kuma su karanta alhamdulillah rabbil alamin duka da yaran su kuma su haɗi kalmai wai kuma sallace su sun kirkiro sun kirkiro suna nema su ɓata addinin Allah suna nema su kashe hasken addini bi afwahihim da bakin su su kirkiro abubuwa tiyawa wanda ba shi bane ba wallahu mutimmu nurihi walau kariyal kafirun to ku sani Allah yayi alƙawari sai ya cika hasken shi sai ya cika addinin shi koda kafirai ba sa so sai addinin nan sai ya je inda mafaɗar rana take da yawa yanzu kuma ya je muna gani wanda suke ba da fatawa a duniya cewa su garinsu wata shidda ake rana ta kullo wata shidda kuma cikin duhu ya za su yi azumi irin wannan fatawa kai ka san musulmi ne sun rasa ya za su yi su yi azumi malamai suke ba su fatawa cewa ku dinga kirdada da kasashe wanda suke kusa da ku waɗanda ranar take hutawa a duniya akwai inda so ɗaya rana take hutawa a shekara ranar in ta huto sallah ce kuma akwai inda so ɗaya dare yake yi a shekara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai inda so ɗaya dare yake yi a shekara wannan su ma in ta huto sallah ce akwai wanda wata shidda wuni wata shidda dare duniya haka Allah subhanahu wata'ala ya yabe shi to ka gani musulunci kuma ya isa ko ina ya isa ko ina na sai mi Allah ya ci هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون wallazi arsala rasulahu bil huda Allah wannan shine ya aiko ma'aikin shi bil huda da shari'a wa dinil haqqi kuma da addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli da ya rinjayar da shi shi addinin nan na gaskiya ya rinjayi addinai gabaki daya walau karihal mushrikun ko da mushrikai ba sa so addinin musulunci sai ya rinjaya yanda sahabbai suka tashi suka watsa shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ma ya rasu sahabbai suka tashi suka shiga duniya suka watsa addinin Allah subhanahu wataala tabi'ai suka dauka mun sha bayani hannan cikin kasar mu nan wajen kawar kawar can kasar kasar Bilma ce ko ina ce kawar agadas region din agadas ne dai akwai muna da sahabi wanda ya shigo Niger da'awa akwai sahabin da sai da ya shigo Niger da'awa nan wajen kawar ana ce mai Ukbatu bin Nafi sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai da ya kawo musulunci a cikin Nijar, uku ba bulin nafe. Amma fa ba irin wanda ake zuwa bayan dutse ba ce san annabi ne nan nan taguwar shi ce nan inda ya duka ana batar da yara tun suna ja- suna yara ƙanana a sa musu abin da ba khurafat wanda ba shi bane ba. Sai mi Allah ya ce, na'am.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم Wace ce?
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم Na'am.
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Me za ku samu?
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن Na'am.
ذلك الفوز العظيم Da wani ma?
وأخرى تحبونها
Na'am.
نصر من الله وفتح وفتح قريب الغيب وبشر المؤمنين Allahu akbar. Allah subhanahu wata'ala yake tambaya yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim ya ku waɗanda kuka yi imani shin kuna so in shiryar da ku zuwa wani kasuwanci kasuwancin da zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi ta ranar kiyama
Eh, to menene tijara din tijara ita ce tasrif lil amwal liyahsul ala rabi caccanza dukiya dan ka samu riba ita ce tijara shine kasuwa sai Allah ya ce kuna son wata kasuwa in gaya muku ita kuma kasuwa za ta tserar da ku daga azabar Allah kuna so ko buku so muna so.
ka gani kamar kowa sai ya ce Allah muna so Mm, ita caccanza dukiya ka ɗauko ƙadago misali ko dala goma ka iya maida ta dala ishirin ita ce kasuwa amma wanda bai iya maida biye yar biyu kan sati kan sati biyu wannan ko maraya ne ba a bashi duke shi eh saboda safihi ne wawa ne ko maraya ne ba a bashi dukiyar shi Allah subhanahu wataala ya ce a samu wakili a bashi ya aje har sai ya iya maida biye yar biyu a lokacin nan tukwana ya shiga hankalin shi tukwana za a damka mai dukiyar shi saboda in an bashi shi safihi ne komi zai daita ya banzata ta ya banzata ya banzata a samu wasu abokai masu wayo su bi shi duk a lalata abu to ka gani Allah ya ce wala tu'tul sufaha ولا amwalahum تؤتوا السفهاء أموالكم
amwalahum أموالكم أموالهم alladhi ja'ala أم lakum أموالهم التي جعل الله لهم قيما da kun kiyama na'am Allah ya fita alaik Allah ya ce kada ku ba wawaye dukiyar dukiyar wannan tasu wadda kuke riko wadda Allah ya dora ku ku ne kuke ja- ja- ja- jagorancin ta ya kasance mutum ne ya mutu ya bar dukiya ɗiyan shi yara ne to kuma wawancin wannan na safiha shi fa ba rushud bane ba sai ga mutum ya balaga ya kai shekara 20 ya kai 30 amma bai zo rushud din shi bai zo ba hankalin shi bai zo ba in ko ba shi batawa zai sai ya samu ba balaga ba ce ba abin a rushud ake so rushud hankali ya zo ya san tattalin dukiya ya san tsare dukiya shine wannan wanda ba safihi ba ba wawa ba to ita ce tijara lokacin da ya shiga hankalin shi ya daidaitu eh, sai a bashi dukiyar shi kuma a yi a yi shaida mutane su shaida ga shi ka bashi dukiyar shi amma kuma kakka kakka- a ciki zaka dinga cila shi a ciki zaka dinga mai komi da komi kuma kakka je kuma ka cinye mai dukiyar kai can da a cikin gidanka ga abin da ake ci yanzu kuma ka samu ajiyar dukiyar maraya ga abin da za a ci sai kaji da farfesu da kaza da kaza da kaza wannan ka cinye mai dukiya ba haka ba ake so ka gani kuma idan ka ba shi hallau ku samu shaida su bada su shaida cewa ka ba mutum dukiyar shi da yawa irin yin haka in ba a samu ba mutumin kirki dukiyar marayu take lalacewa wanda aka ba wakilcinta sai su cinye ba su sani ba wuta ce kawai suke ci a cikin cikinsu kaga mai cin dukiyar maraya Allah ya ce inna ma ya akuluna fi butunihim إن nara الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما إنما يأكلون يأكلون في في بطونهم بطونهم نارا ina kuma za a zara su وسيصلون سعيرا kaga wannan wanda suke cin dukiyar maraya saboda zalunci su cinye mai saboda yaro ne karami bai balaga ba yaro ne bai shiga burushi dahu ko kuma kai an dora ka kai ne jagora duka baka fatattaka abun to Allah ya ce a gaya maka guta ce kake ci a cikin cikinka kuma Allah ya ce a gaya maka wasa ya launa sa'ira sai an jefa ka cikin wutar sa'ira Allah kiyaye da yawa kuma an bata akan wannan kuma babban abu idan mutum ya mutu zaka ga a wasu wasu gidajen sai a dinga talala ba a raba gadon da wuri a'a a bari dai wai kal a ce a rabu da jama'a a raba kan hankalin mutane ne wa ya gaya muku Allah da kanshi ya raba ya ce kowa a ba a ba shi haƙƙi shi zancen a bar dukiyar maraya ta daɗe dukiyar marayu wasu suna kanta kowa iya gani su kuma share guda a ce kal araba kal araba ko gidan kal araba dukkan wannan bala'i ne kuke janyo maka duk wanda ya ci ya ci wuta wa ta'kuluna turatha aklan lamma kuna cin dukiyar marayu ci yanda ko ga dama ko ba su shiga ba rushur din su akwai uwayensu mata kuma su dukiyar su ku rabu da su haka Allah yake so babu zancen a ce a raba kan jama'a ba a raba kan jama'a bari dai in kuka damke musu ne ku yayin manya da an maye da sauransu kawai damke abin shine kuka raba kan jama'a amma kowa ya samu haƙƙin shi kuma a komo a yi zumunci na ‘yan uwantaka haka ake so an gane da kyau ko sai Allah ya ce mine ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin shin ba zan shiryar da ku ba zuwa wani kasuwanci tunji ku min adabin alim da zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi da Allah ya faɗa haka ai kamar an ce i Allah muna so kuma mun hudun ma kowa ya faɗi a nan ko ko mu so muna so Allah muna so gaya mana wannan kasuwanci wanda zai tseratar da mu daga azaba mai raɗaɗi sai Allah ya ce tu'minu na billahi to ga kasuwanci ku kawo jarin ku zuba jarin da za ku zuba shine tu'minu na billahi wa eh, wa rasulihi ku yi imani da Allah da ma'aikin shi wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi a cikin hanyar da aikin Allah bi amwalikum da dukiyarku wa anfusikum da kawunanku dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi muku alkhairi idan kun sani kaga anan tu'minuna billahi ku yi imani ga Allah imani ga Allah al-iman kadai aka fadi a nan gurin kenan kamar ka'idar tafsiri zai dau shika-shikai 11 ya dau shika-shikai na musulunci guda biyar ya dau shika-shikai na imani guda shida shine ya ayyuhal ladina shi ne wannan tu'minu billahi tu'minu billahi wannan tunda ba ba aka ba al-islam kuma ka'ida al-islam da iman idan tafaka iftaraka wa idan taraka ittafaqa haka ne a cikin tafsirin idan suka gamu a aya guda su biyu aka yi zancen islam da iman sai kowanne ya dau shika shikan shi iman ya dau shika shikan shi guda shida islam ya dau shika shikan shi guda biyar amma in ɗaya ya zo sauran ba su zo ba sauran bai zo ba to ɗayan nan da ya zo sai ya ɗaushi kashi kan na wancan da nashi kenan nan gurin tu'minuna billahi wa rasulihi ai tu'minuna kaɗai ya zo ba ai bazancen islam to sai tu'minuna nan ya ɗaushi kashi kai goma sha ɗaya ya ɗaushi kashi kai imani guda shida kuma ya ɗaushi kashi kan musulunci guda biyar shine tu'minuna billahi wa rasulihi shine umurnin na farko shine kasuwai shine jarin da zaka zuba tu'minuna billahi wa rasulihi sai ka san menene shikashikan imani an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi su shidda ko kuma fa shikashikan musulunci arkanul islam khamsatun shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadin rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakat ومن كما وصوم رمضان وحج البيت الله إن استطعت إليه سبيلا kaga su goma sha ɗaya kenan to shine nan tu'minuna billahi wa rasuli ɗaya kenan wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi a cikin tahiyar da aikin Allah subhanahu wataala idan an ce ayi jihadi inda kun shugaba na musulunci ta hata rayatul islam kalkashin tuta ta musulunci kuma aka samu garin kahurai wanda babu musulmi ko ɗaya a garin kuma shugaba ya jagoranci yakin sai a fita aje a gwabza idan kuka zo ku ce musu mu mun zo ne mu kawo muku kalmar shahada ku yi imani da Allah idan ba haka ba ku shiga daula ta musulunci idan ba haka ba takobi ne tsakaninmu yadda rasulullah da sahabbai suka wasa addini amma ba ka zo ba gari da musulmi da kowa ana kiran sallah ka ce musu kafurai ka ce zaka yaƙe su to kai a yaya kai ina tutar ka ta musulunci wane ne shugaban wa turo ka wannan duka kurafat ne rashin fahimta ne na'am na biyu kenan jihadin kuma ya kasance ha'ilau bi amwalikum wa anfusikum ya kasance da dukiyarku da kawunan shi jihadi hatta da ko yaki yin za ta yi wa sai kana da abun hawa nawa suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna so ya dauke su a ta yaki annabi ya ce babu abin da kwani da rahila kin babu wanda za a dora ku suka tawallo suka juya suka bada baya ko zuciyarsu ta ƙatare saboda ba su da abin da ba su da guziri yaƙi yin za ta yi sai an yi guziri kamar yaƙin tabuka tabuka kusan wata guda ne za a yi sai ka yi guziri annabi tun da wata guda ya faɗi ma jama'a ku kimtsa za mu ta buka kenan duk kai guzurinka wanda yake da guziri kuma ya jahaza wani wanda yake da dukiya bi amwalikum da dukiyarku kuma a nan gurin idan an ce ana neman wani abu na taimaka ma aikin Allah to ka yi jihadi da dukiyarka ka bada kal ka tsaya a'a duk kwalkarka ga kaɗankin abin da ka bada wannan abin da ya yi shi da kai kai kana da wata nasaba a cikin abin wannan kada shaidan ya raya maka cewa kar ka bada kada shaidan ya raya maka a'a ai sai masu kuɗi kai ma mai kuɗi ne kada shaidan ya raya maka cewa a'a to ina ya za ai wasu sun bada ni ba sai na bada ba kenan wasu su suke son ladan su suke son kasuwai kai ba ka santa in menene aka ce za a yi ya jama'a ku taimaka za a yi kaza to yi kokari wannan abun ya kasance kai da kai aka yi shi ka sa dukiyarka a ciki abun da ya kasance sadakatun jariya ce masallaci ne aka gina littattafai ne aka saya wani aiki ne na islam kana cikin kabari ana kai maka lada wannan dan kudin da zaka huda ka bada a zuce ka kakkaka a kada shi shikenan ya tahi kawai fi sabilillah a taimaka a taimaka a ci da talakawa a yi kiransu zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala kada ka sha lukudi mai kuɗi wanda Allah ya yalwata ma ya baka kile ne na aljanna to kada shaidan ya zo ya kulle ka ce ya raya maka cewa in ka bada talaucewa za ka yi a'a Allah subhanahu wataala bai ce ka bada duka ba kuma bai ce baka yi dango sai ya ce wabta gibaina zalika sabila ka nemi tsaka tsakiya akan wannan ka bada kuma ka rike wani haka musulunci ya gada wa anfusukum kuma ku je da kanku ayi idan kuna da dama ba dan ka bada dukiyarka ba kadai a'a da kanka da kanka ayi ka bada kuma ka je da kanka ayi kenan biyu ko kuma ka bada in bakar dama ka shiga wani aiki kai ne an yi wannan abin da kai sai Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yake muku alheri in har kun yi sani cewa abin da kuke nema shine aljannar Allah to yanzu wannan aya ta farko ta gaya mana shin kuna so a baku kasuwancin da zai tserar da ku daga azaba mai radadi sai muka ce i Allah a bamu aya ta biyu sai a gaya mu jarin da zamu bada kun gane ko to ga abin da zamu badawa to mun bada to kuma mi to ina riba take kasuwanci ba sai an samu riba ba to menene riba ta mu sai Allah ya ce mine ya gafir lakum dunubakum riba ta fara zawa idan kuka bada wannan abun abu na farko ya gafir lakum dunubakum Allah zai kankare muku zunuban kaga guri da yawa sai kaji a ce ya gafir lakum min dunubikum za a karkare muku wani abu daga cikin zunubanku min amma nan gurin babu min ta gani ta aka kawai ya gafir lakum an shahi ya gafir lakum dunubakum kai rabi halbai wannan kasuwanci ya ci riba ya gafir lakum dunubakum Allah zai kankare muku zunubanku shikenan kuma na biyu wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya sanya ku cikin aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙasarta. A cikin aljanna akwai manya-manyan ƙoramu guda hudu, da ƙorama ta ruwa, da ƙorama ta madara, da ƙorama ta asal zumuwa, da ƙorama ta giya. Eh, da ƙorama ta giya. Abin ba irin tamun ba ta nan gurin, ba ta sa buguwa, ba ta sa ɗimuwa. Eh, ba kamar malamin nan ba da yake ba da dariya yana cewa in ya shiga aljanna sai ya bugu sai ya bugu wai sha giya ta da sha ba ana ita ta aljanna ba ta sa ɗimuwa ba ta sa wutar hankali to wannan manyan ƙoramun ne guda hudu sannan kuma duk abin da kake so na daga asir ji na kowane irin abu in kana so zai amma ƙoramar shi a kawo maka gidanka komi ƙoramar ba guda hudu ba ne kaɗai a'a wai manyan ne wannan guda hudu duk abin da kake so kuma akwai ƙoramar shi za a janyo maka gidanka in shayi kake so sai a ma ƙoramar shi ummi kake so sai a ma ƙoramar shi ga nan a gida kawai kai ta sha eh haka ce aljanna take insha Allah tajri min tahti hal anhar wanda ƙoran muke gudana a kasanta wa masakin tayyiba kuma da mazamni shine masakan gida gida tsarkakaku masu kyau fi jannati adinin a cikin aljanna ta hal abadin adinin ta zama dawwamamma hal abadin abada kaga wannan duk riba ce in kuka yi kasuwancin sai Allah ya ce zalikal fawzul azim kai wannan babban rabo ne babban rabo ne wannan fawzul azim kuma banda wa'annan ma riba hallau akwai wata riba wacce ce wa ukhra وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب na'am وبشر المؤمنين wa ukhra akwai wata ma ribar daban tuhibbunaha wadda kuna santa nasarun min Allah shine nasara daga gurin Allah wa fatahun da wani budi da za a muku qarib san lokaci za ku samu budi kai bashirul mu'minin ka ba mu'minai albishir wannan mu'minan wanda aka ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum farkon ayat ta waccan wannan wanda suka yi zuba kudinsu suka yi aikin wannan aka yi aka yi kasuwa wannan aka ba su wannan ribai ka ba su albushir ka ba su albushir baccin wannan ma abin da aka samu akwai wanda Allah subhanahu wataala zai kara musu na'am sai Allah ya ce me يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله ya ayyuhal ladina amanu kunu يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله na'am فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة na'am فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Allahu akbar ruwaya ce kuna maido shi ko ansarar lillahi ruwaya ce أنصار الله يسكت ansarar lillahi wa qur'ani kenan إلى أنصار لله haka ne
وهذا شكل ruwaya ce na'am Allah ya ce ya yi halladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kunu ansar Allah ku zamanto mataimaka ga addinin Allah kama kala Isa ibn Maryam kamar yadda Isa dan Maryam ya gaya ma hawariyai yace man ansari ila Allah su wane ne za su taimaka in yada addinin Allah qala al hawariyun sai sunan hawariyun din nan suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimakawa a yada addinin Allah fa amana ta'ifatun min bani isra'il sai wata jama'a daga cikin banu isra'il suka yi imani da shi suka koma wa kafara ta'ifa wasu kuma suka kafirce har ma suka biyo shi suke nema su kashe shi fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim sai wannan wanda suka yi imani sai muka karfafa su muka sa suka rinjayi aduwwihim makiyansu wanda suka kafirce fa asbahu zahiran suka aka wayi gari an gallabe su an rinjaye su to wannan aya ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallah Allah yake kiran mu ya ku waɗanda kuka yi imani ku zamanto masu taimakawa a yada addinin Allah ku zamanto masu taimakawa akan a yada addinin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana faɗi ayyafi ayyamul hajj a cikin lokacin hajj yana cewa man rajulun yu'yini hatta uballighu risalati rabbi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha risalati rabbi wa zan samu ya taimaka mini in ƙida saƙon ubangiji na ƙureshawa sun hana ni sun shiga sun matse akan ƙida saƙon ubangiji na har Allah subhanahu wataala ya gama shi da ausuwa a jarar suka yi alƙawari tun a nan gurin suka yi alƙawari za su tsare shi in ya ƙaura zuwa gare su Madina za su tsare shi daga yanda suke tsare kansu da kawunan da diyansu annabi sallallahu alaihi wasallama suka ya dawo har ya tura musu farkon madugu shine safir an islam ya a musulunci wanda ya kaura ya zo madina ya fara koya musu karatu domin ku sani kamun annabi ya zo madina wadda yawa sun musulunta gidaje da yawa ana ƙala Allahu ƙala Rasulullah kamun ya kauro ba farkon wanda annabi ya turo madina ya karantar da su shine mus'ab mus'ab bin umair shine farkon wanda annabi ya turo madina hafizi ne na qur'ani ya karantar da su littafin Allah ya karantar da su addini kamun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya zo to a nan gurin alhawariyin kamar aka ce ku zamanto masu taimaka ma a watsa addinin Allah sai Allah ya buga misali ya ce kamar yadda Isa ɗan Maryama ya ce ma hawariyin su wane ne hawariyin wanda suka yi imani tsagwaron imani baradai wanda da su ake watsa addinin Allah to su na na annabi Isa su ne hawariyin suka ce mu za mu tsaya sai an tabbatar da wannan mu kuma a yanzu su a gare mu ‘yan agaji, wanda suka ce mu ne za mu taimaka ma addinin Allah, ku duba ‘yan agaji irin wahalar da suke sha bayan Allah, Allah cika musu ladansu, da su ake taimakawa watsa addinin Allah, su ne shimfiɗu da mutane za su zo su zamna, in aka tashi su za su naɗe shimfiɗin, su ne installation, su ne za su watsa karatu ya je ko'ina, wani dan agajin a ƙaho zai zo daga nesa wani daga kanya yake zauwa wani daga birni wani daga ina ne a ƙaho bai da kuɗin a daidaita ko kuma kabu kabu haka zai tako ya zo gurin karatun nan don ya watsa addinin Allah idan ana wa'azi wa'azin ƙasa misali za a ɗauki ɗan agaji a kai shi wata duniya don ya yi irshad ɗin baƙi masu zauwa iya nuna musu nan ne hanyar wa'azin nan ne shi wa'azin bai ji ba shi dai gurin shi a yi wa'azin Allah saka musu da alkhairi muna da misalin wani dan agaji wata shekara da aka tai muka tai latijawa suka tai wa'azi aka da tare da malam babba suka zo wajen magangari ne suka yi fan mota ta su tai kreve ya dauki fulekin kusan kilo 40 da gudu a kafa ya kai aka liƙe ya maido tsaffi ga sunan suna zamne Allah saka musu da alkhairi amma yanzu ya tsoho bai iyawa bai iya tahiyan ma da kyau ya tsoho jikin yayi ramni amma lokacin ana samari bara da agajin haka yi wannan aikin yana gangara taya a cikin daji ya jama'a lokacin nan wa agajin ne kawai sai an yi sai an waɗi ma mutane qala Allahu qala rasulullah mun ta huta wani kauye nan kusan da magaran gurin wani wa'azi yan garin lokacin sunna tana tsafi tana tsafi malam ba yanzu ba da kowa sai ka yi ta kiyayya da sunna sai ɗanka ya zama ahli sunna ya za ka yi ya za ka yi a zama mun yi irin wannan bayanin da muka samu wani aduwi ne da sunna amma ɗiyan shi guda biyu kuma sun kama sunna dam sun dam dam dam sun dam a kuma ɗiyan cikin shi to ka gani ita yanzu ta zama haske rana ce leƙa gidan kowa ko ina fitowa take wa'azi muka sai wani kauye ne a nan gurin ba zan faɗi ba sunan garin saboda yanzu akwai ahlus sunna a garin suka taso aka dinga ihu kukan mutuwa an kawo musu sunna garin su wannan dan agaji da nake gaya muku wanda ya kusan gudu a daji na kilo 40 ya ɗauko wata guduma ya zo bayana ya tsaya ya ce malam ja karatu ja karatu alaramma ya ja aya ya ja aya lokacin nan ba ba saurarawa Kirik ne ba. Kirik ne ya dauko wallahi.
kirk ne ya dauko ku kawai sai an yi karatun su kwana daga bayan su malam babba suka iso suka ce ku tsaya ku tsaya ba da tashi hankali ba karatun ba ne aka ce mu ku koma gida Eh, to haka ne al'amarin sunna ansar ansar wanda za su tsaya su taimaka ma addinin Allah su tsaya na hannu ansarullah mu za mu tsaya mu taimaka addinin nan sai ya watsa duniya haka annabi isa iya da ansar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da ansar wanda suka tsaya suka je da kansu da dukiyarsu aka watsa musulunci a duniya haka mu ma a yanzu muna da ansar su ne yan agaji allah cika musu ladansu ya ce man ansari ilallah wane ne zai taimaka min mu daga addinin allah subhanahu wataala hawariyun su ne ɗaliban shi wanda suka yi imani sun damƙi musulunci da kyau suka ce na hannu ansarullah mu ne za mu tsaya mu taimaka ma addinin Allah fa'amana ta'ifatun min bani Isra'il sai wata jama'a ta imani daga cikin bani Isra'il suka yi imani suka tsaya tare da shi aka watsa addinin Allah amma ina wa kafara ta'ifa sai wata jama'a ta kafirci wannan wanda suka kafirce su ne suka yi yunkurin su kashe shi su kashe annabi Isa har suka biyo shi ya shiga cikin wani gida mutumin nasu da Allah ya shabbaha musu shi ya fito suka kashe shi suna cikin imuwa kiristoci suna cikin imuwa ba su san ba me aka yi yaya aka yi saboda mutum ɗaya suka gani in isa ne suka kashe to ina mutumin su in mutumin su ne suka kashe ina isa sai da aka zo lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana wai yaya ne aka yi tukwana suka ji labari Allah ya ce wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubbiha lahu ai busu kashe shi ba busu tsire shi ba kawai kwatamka musu ne aka yi wani suka kashe can daban kuma bar rafa'ahu Allahu ilai Allah ya dauke shi zuwa gare shi kuma Allah zai maido shi kamar yadda muka faɗi yana daga cikin alamomin tashin kiyama na ƙar- manya-manyan nuzul Isa bin Maryam sabkarwa annabi Isa dan Maryam fa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la yazarun la yazaluna zahirina alal haqq ba za su kasance ba ba za su gushe ba suna bayyana gaskiya hatta ya ati amurullah wahum kazalik har sai al'amarin Allah ya zo suna kan wannan dukkan shekara ɗari in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko mu jaddadi a cikin al'ummar nan wanda zai jaddada ma al'umma addininta kuma sai zuwa wani shekara ɗari mujaddadin sai ta yi a aiko ɗaya a duniya sai ta yi a aiko biyu a wancan gari akwai a wancan gari akwai a wancan gari akwai sai ta yi a aiko da dama a bisa ƙabilu menene mujaddadin wannan wanda zai zo ya kakkaɓe ma sunna ƙura bayan an limke littattafan sunna an ajiye su kawai bid'a take cin karen da babu baka ta mamaye duniya komi an baida shi da bid'a dukkan shekara 100 inji Annabi sallallahu alaihi wasallama sai an huddo wasu jama'a wanda za su maido sunna grade yanda zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya dinga taya kuma idan ko duba rayuwar Rasulullahi ce ake kwatanta mana kamun a yi annabi sallallahu alaihi wasallama ana cikin bid'a ana cikin jahiliya ana cikin banna ana cikin yaƙe-yaƙe na- na na cin cin- cin- cin- cin wanda alƙawi ya akulu da'if mai ƙarfi yake cinye wanda yake mai rauni ita ce ƙanunin gaba alƙawi ya akulu da'if kawai in kana da ƙarfi shikenan ko kuɗi ka rasa na kashewa sai ka ɗau takobi ka wuta wuce wanda ka gani kawai ka kama shi bawa ne ka je kasuwa ka sai da shi rayuwa ta dabbanci akwai yakin sai da aka yi shekara arba'in ana yin shi har ba su saboda mi saboda naka taguwa kadai wata taguwa ce ta wata kabila aka kashe aka kashe da- da da- da banu kuleb wannan yakin da ya tashi sai da aka kusan shekara arba'in karewar yakin wannan ita ce aihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ka duba ana cikin imuwa sai aka aiho rasulullah ya rayu an aihe shi a makka ya yi shekara biyu aka kai shi reno duka dai ƙauyen makka gurin halima halima yar kabilar sa'ad ake ce mata sa'adiyya a nan gurin ya kamata ku gane sa'adiyya fa ba suna bane ba sa'adiyya sunanta halima daga ji wasu ya sama ɗiyar su wai sa'adiyya sa'adiyya ba suna bane ita wacce wadda ta na annabi sunanta halima ana nihin sa'adiyya wai yar kabilar banu sa'ad yo ke sa'adiyya ce ke ba kabilar banu sa'ad bace ke da magariya ce da da magariya ma ya kamata a ce miki kama a ce da magariya yo an sa miki suna a ce ke sunan ki da magariya yadda magaran kun ga ba wannan bane ba bayan wannan ya shekara biyu ta nema a ƙara mata ba ta rishe shekara bayan wannan shekara shida suka ta yi ziyara da uwar shi duka rayuwar shi har lokacin da ya balaga lokacin da ya fara ne santan mutane ya fara ne santan har lokacin ya cika arba'in jibril ya ai- ya zo gurin shi aka aiko shi to daga nan farkon musulunci kenan ana cikin ɗimuwa to ga farkon musulunci annabi ayoyi sun fara zawa a ɓoye sai da aka yi shekara uku ana da auta sirran kiran mutane a ɓoye har lokacin da aka ce fasu da bi matu umar wa arif anil mushrikin inna kafaina kal musta'as ko da abin da aka umurce ka shikenan kawai da'awa sirran ta kare a huto hili da hili to wannan aka huto hili da hili aka ciwuya ko musulunci ya yadu ya yadu ko musulunci har rasulullah ya rasu kuma sahabbai suka dauka suka dinga yadawa suka tahi annabi shekara 63 bancin wannan an yi khilafa shekara 30 to kwana tabi'ai wanda suke daga nan kuma sai a fara musulunci sai ya fara shiga kura an fara manta da shi sai an yi wannan shekarun har zawa aiko annabi kusan shekara arba'in musulunci yana cikin kura kuma sai a huddo wasu jama'a wanda za su jaddada shi kun gane wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wannan kwanukan na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar segment ne shine ake rufin ya shi haka a juya shi haka a juya shi haka haka nan za a yi ta tahiya har lokacin da Allah subhanahu wataala kadana yayi hukunci shi shine tashin kiyama in yazo wannan kenan sai Allah ya ce fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin sai muka karfafa waɗanda suka yi imanin ba wanda suka nemi su kashe shi ba muka karfafa su akan makiyansu suka wayi gari suke da rinjaye anan muka zo karshen wannan surai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amfane mu ya gafarta mana kuma akan kuskuren da muka yi a cikin ta goban Allah ya sai mu tashi sabuwar sura suratul juma'a ya Allah muna roƙon ka da girman zatin ka da iyawa ka dan kai ka sani mun sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka ba wanda ba su da lafiya daga cikin mu ka ba su lafiya ya Allah masu neman jari Allah ka taimaka musu masu neman aure Allah ka taimaka musu ka ba su daidai su ya Allah ka tafko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah a wannan dare na Ramadan Allah ka diyauta wuyayenmu daga shiga wuta a wannan dare ya Allah ka diyauta wuyayen uwayenmu da diyanmu da matanmu daga shiga cikin wuta ya Allah bi rahmatika ya wahidul qahhar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا جزاكم الله.